أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن ونظامه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara saduwanmu a wannan masallaci na masjidu al-ansar a yau ranar litinin 17 ga watan rabiul ahar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya a cikin karatun littafinmu na sharhu qasidati abi al-ishaq al-iberi rahimahullahu ta'ala wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na biyu a cikin wannan littafi a darasi na farko mun tsaya daga baiti na ɗaya zuwa baiti na takwas yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a darasi na tara yaqul abi ishaq al-iberi وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت والعضب المحند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا حبيب الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا فلو زقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه حوى مطاع ولا دنيا بزهرها فتنت ولا ألهاك عنه عنيق رود ولا حجر بزينتها كفلتا فقوت الروح أرواه المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وهز بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت يقول الإلبيري رحمه الله تعالى وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريتا الجمال إذا علينا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت والعدب المهند ليس ينبو والعدب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا وينقص إن به كفا شددتا فلو قد زقت من حلواه طعما فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه عنيق روج ولا أنهاك عنه عنيق روض ولا خدر بزينتها كفلتا ولا حجر بزينتها كجلدا فقوت الروح أرواح المعاني وقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت وليس بأن طعمت ولا شربتا فواصبه وهزب الجد فيه وواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت فإن أعطاكه الله انتفعت زادكم الله من فضله وتوفيقه ما لن يكتوى وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريت malam yana zance a saman ilimi inda yake ma ababakar nasiha a kan ya riƙi ilimi don ya amfane shi sai malam ya fara kawo mai samara sai malam ya ce a baiti na takwas wa tahmilu fi nadika tajan nadika bi ma'ana majlisika wa tahmilu fi nadika tajan man wannan ilimin zai sanya ma wata hula wadda daga an zo kai za a gani wa yaksu kal jamala kuma hallo wannan ilimin zai sanya ma kyawo iza arita ko da ku bakka da kaya ko da ku kayan naka ba masu kyawo bane ba wa tahmilu minhu fi nadika tajan ai aidan laka makana azima malam kenan yana hudi kenan ɗalibin ilimi ya daure ya ringa neman ilimi don Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya nemi don Allah subhanahu wa ta'ala to zai samu makana zai samu matsayi mai girma wai ba ka don ka nemi ilimi don ka samu matsayi ba a'a ka nemi ilimi don Allah subhanahu wa ta'ala in kai haka to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai sakanta ma a duniya kuma hallo shi ne zai sakanta ma a lahira iza da halta fi mujtama'in nas idan ya zamanto kana da waje mai girma idan ka shiga cikin mutane wa tahmilu fi nadika annadi yani almakan ana nihin almakan tajma'u fihi nas kaman wata club wanda mutane suke haduwa a waje sai a ce nadi kaza مثل ما قال الله تعالى في القرآن هذه الكلمة قد ذكر آه، هذه الكلمة في القرآن الكريم في سورة العلق فليدعوا ناديا لو تحمل في ناديك تاجا النادي كان المكان الذي يجتمع فيه الناس على ربشي وجد متعني سكي حدوة شيني أكي تسمى نادي sai malai ce wa tahmilu fi najika tajan wa anta fi makanin nasu tajlis lokacin da kake zamne a wajen mutane anta alayka hilyatul ilm wa tajil ilm to kai kana da hula ta ilimi kana da kujera ta ilimi wannan ilimin kuma wa yaksukal jamala iza arita zai sanya ma kyawu ko da ko bakka da kyawu zai sanya ma kaya ko da ku bakka da kaya falau kanat malabisuka mumazzaka da a ce kayayyakin ka cirarru ne au muttasiha ko kuma dauda gare su au ma indaka ko kuma bakka da wani kayan na a zo a gani au indaka siyabu li faqari ko kuma kayan naka daga an gan su na talauci ne wani hawi zalika da makamantan wannan فأنت مكسى بما هو أعظم من لباس الخير to ai kai ko kana da kaya wanda ya yi ma kayan alhariri wa huwa a'zam min afhamil libas kuma wannan kayan shine daga cikin kaya na alfahari na ban girma wa huwa libasul ilm sune kaya na ilimi almuzayyan bittaqwa wanda kuma hannu an musu burode da takawa da tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayatillah ai kayan takawa sutura ta takawa ita tafi alkhairi wannan yana daga cikin ayoyin Allah idan shine malam yake cewa mai ilimi ko da ko bai da waɗansu kayan kirki yana da kayan kirki tun da ko yana da ilimin ko da kwa talakka ne to ba talakka bane ba tun da yana da ilimin wani sai malam yake cewa a baiti na tara yanalu ka naf'uhu ma dumta hayya zaka samu amfanin wannan ilimin matuƙa kana raye wa yabqa zikruhu laka in zahabta kuma hallo ambatanka zai tsaya da zuhuruhu da simaruhu da furwi'in wannan ilimin da ka ba mutane zai tsaya in zahabta in ka tafi ta yana daga cikin abin da yake kaima mutum lada kabari yaɗa ilimi a saman doron ƙasa don shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ballibu anni walau aya duk lokacin da kaga ana wata banna kuma kana da ilimi akan wannan abun wannan abun ya saba ma Allah ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi daidai gwargwadonka akan hana wannan abun kuma hannu da akan ilmantar da yin nasiha ga mai wannan abu don saboda addinu an nasiha kuma wannan nasiha ta kaɗan kayi in an yi aiki ko da ka mutu wannan ilimin da ka bari yana kai ma a cikin kabarinka shine annab sallallahu alaihi wasallam ake cewa iza matal abdu idan mutum ya mutu in qata'a amaluhu aikin shi ya yanke illa min salafi sai dai daga abubuwa guda uku sadaqatun jariyah mutum ya yi wata sadaka mai gudana ya mutu ya yi masallaci ya mutu duk sallar da aka yi ana ta rubuta mai lada ya gina rijiya mutane suna ta shan ruwa ya mutu duk ruwan da aka sha aka yi alwala ko aka sha ko dabba ta sha ana ta rubuta mai lada ya kama an yi wani aikin da shi na sadaka jariya yana da lada sai aka ce aw waladun salihun yad'u lahu ko mutum in ya bar da salihi yana mushi addu'a ba ce ba da kadai aka tsaya da aka ce salihi dan a gwada ma uwaye mahimmancin tarbiyya ga 'ya'ya kenan dan in ka bar shi in ba salihi bane ba ba zai ma tuna ka ba barantana ya ma addu'a nan dai shi yasa ake so uwaye a ne wajen ba iya tarbiyya don a ci moriyar abin hannu a cikin gabari awwaladun salihun ya lahu ko ya bar ɗa salihi yana mishi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari a cikin wani hadisi mummuni sai ya gan shi a cikin aljanna darajar shi ƙara ƙololuwa take yana zuwa can sama honibo sai ya ringa tambaya wai daga ina ne na samu wannan abubuwan sai a ce mai bistigifari waladi kalak ai ɗanka ne a duniya duka bari yana ta ma addu'a yana ta Allah ya gafarta maka Allah ya ji ganka idan shi ne kenan yana daga cikin abubuwa wanda mutum yake riska mutum ya bar ɗa sali sai mahallu shahid au ilmun yantafa bihi ko mutum ya bar ilimi ana ta amfani da shi ka bar ilimi ana ta amfani da shi kana cikin kabari to yana iske ka shine malaka cewa wa yabqa zikruhu laka in zahabta ana ta karantawa ana ta ma addu'a ko kuma a'a mutum ne ka mai nasiha yana ta sama albarka kana cikin kabarin ka riga ya tuna ka sai ya runga ta ma addu'a dan shi yasa ake cewa kaga mutum bai iya alwala ba kakka ji kunya dan karantar da shi kaga mutum yana karatu ba daidai ba kakka ji kumya karantar da shi ka yi da'awa fi sabilillahi ka kyautata niyyarka sai ka samu lada ya'ani yuskaru fi hadha albayt mazharan sharhul ilm a wannan baitin na tara malam yana karantar da mu ne ɗaukaka ilimi wa annahu yanfa'uka fi hayatika wa yanfa'uka ba'da mamatika ilimin nan zai amfane ka a rayuwarka kuma hallo zai amfane ka bayan mutuwarka kenan a lahirarka tantafi'u minhu fa ta'budullah zakka ci more shi ka bauta ma Allah a tunan duniya dan saboda ba a bauta ma Allah sai da ilimi ba a bauta ma Allah aka dole sai da ilimi in baka sani ba kuma hallo ka tambaya fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abuta sani in kun kasance ku sani ba wa ta'allama wa ta'allum al-akharin kuma hallo ka ringa koya ma wa'insu ma ja'at bihi shari'a da abinda yazo daga cikin shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan shine malam yake cewa in kai haka yanalu nafuhu ma dun tahayya zakka samu amfanin wannan ilimin tun ma kana raye wa iza mutta kuma sannan in ka mutu wa ya buka zikiruhu in zahabta yani in zahabta bi ma'ana in mutta bi ma'ana in zahabta min hazihi duniya wanzur ila siyar ulama mutum ya diba tarihi irin na malamai yau in ana zancen buhari sai a ce kamar buhari yana bayan wannan masallacin ana zancen musulun sai a ce ga musulun can kaman ga ya can a tsallakin kwalta ibn taymiya sai kaga kullum ana ta ambatan su kuma hallo kullum ilimin su ne ka annahum ahya ma'ana kamar suna raye tare da mu hal lahum mal nan dukiya ce ta sa ake ambata su ko auladuhum ko kuma iyansu ne kadiba shehul islam ma inda hu aulad ibn taymiya shi asalin ma bai da diya amma kuma har ana ta ambatan shi dan saboda aiki da yama musulunci wa ma tat'ummu huwa huwa sage mammashi ta mutu lokacin da yana yaro wala inda hu mal bai da dukiya wala inda hu bai ibn taymiya bai da gida yaskunu fil masjid a masallaci yake zama wa yadkhulu fis sijn kan marra so nawa kullum rayuwa a kaso ne a kama shi nan a kaso a kama shi nan a kaso amma yanzu in ilimi ake so tatacce na tauhidi sai a ce shehul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala idan shine ma da yake cewa mutum in zai abu ya tsaya yayi da ikhlasi ya tsaya yayi da ikhlasi in yayi abu da ikhlasi to zai samu alkhairin wannan a duniya kuma hallo zai samu alkhairin wannan a lahira sai mana yake cewa huwa al-adabul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aradta shi ilmu huwa al-adabu al-muhannad al-adab al-muhannad huwa al-asayfu al-qawi takobi mai kahin gaske ilimi shi takobi ne mai karhin gaske laysa yanbu bi mana la yahta bayya kaucewa bayya kuskure in aka sara tusibu bihi makatila wannan inda aka buga da wannan wukar to sai an samu duk gabar da ake so shine makatila man aradta bi ma'ana man aradta min ahli dalal wal ahli bid'a wal ahli fisq kenan ilimi sai a yaƙi ɗan bid'a a yaƙi ɗan fasikanci a yaƙi ma'abuta banda kenan duka sai da ilimi ne za a yi wannan abu kenan yubayyinu laka innal ladzi ma'aka shay'un azimun qawiyyu lalle wannan ilimin da malam yayi nasiha yace mu nema ce to abu ne fa mai girma kuma hannu mai karfi fa qala huwal huwal adabul muhannad laysa yanbu kamar takobi ne mai kaifi wanda in an buga battayin rafi kenan shine malam ya shabbaha takobi kenan da ilimi limaza kenan dan saboda da ilimi ne za ka ringa qata ka ringa haza haramu haza halalu wa kadhalika tantahi al mas'ala fa ma'aka shay'un qawi wa ni'matun kabira min Allah azza wa jal yajib an tashkuruhu 'alayha bil amal kenan shine malam yake cewa kana da ni'ima babba Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima ka gode shi kuma duk wanda aka mai ni'ima kyanta ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala laraba suke cewa an ni'matu arus maharuha ashukr ni'ima amarya ce sadakinta shine in zaka bada ka amshi wannan amarye ka yi godiya da in kai godiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara ma shine malam yake cewa al-ghadab bi ma'ana as-sayf al-maqatil kuma yani al-a'da gabbai allati fiha al-maqtal wanda daga an taba ana iya karyawa fa ka'anna bis-sayf taqtulu hadha ar-rajul ma'a muqatilihi ma'a batnihi ma'a amakin al-a'da kuma ai da wannan takobin zaka iya kashewa wani kuma hallo ka yanke duk gaban shi to haka shi ma ilimi fal ilmu yaqtulu ahlul batil ilimi yana kashe ma'abuta banna wa yuzhiqu ahlul batil ya mere ma'abuta banna su koma ƙasa wa ahlul bid'i ya gwada bid'a hukariya ce wal ilmu yarfa'u ahlul haqqa yau da gobe in ana yin ilimin aka fasa garrama ana ta ilimin wannan ka fasa biya wanda 'yan garrama ne duk su idawa a yi ta karantar da yara sai kaga yau da gobe an gano bid'o'in da ake yi duka bid'a nawa ake yi a garin nan karatu ya sa yanzu an fasa ta in mutum yana karatun yau da gobe shi da kanshi sai ya gano wannan fa bai kyau ba a kyauta ma ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan fa ba a kyauta ma ba alkur'ani ba a kyauta ma ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan duka ilimi ne yake sa a gane wa'annan abubuwan fal ilmu yarfa'u ahlil haqq ilimi yana ɗaukaka ma'abuta gaskiya yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat fa kam nahnu muhtajina ila ahli ilm li yubayyinu lin-nas ahkam sharia ka diba yau in kai rayuwa a ƙauyuka ka shiga cikin ƙauyuka sai kai kuka don saboda ma'abuta na ilimin da wanda suke da babu muwaɗin na huta can a ringa dawai ka ga rayuwar tasu yadda ake alwala a ƙauye ka ga yadda ake yin sallah a ƙauye ka ga wai a'a shi limamin ma hawai wanda ake shi dama-dama ne shi ma kaifa ya ummun nas shi ma yaya yake jagorantar mutanen tana yiwa baban shi ne mutu kawai a ce dan malam ne to an mai rawani an dora ka an dora shi wannan masallacin shi zai ringa ja shi kuma ba karatun yayi ba dan baban nashi shine limamin wannan ƙauyen yanzu da ya mutu akwai wanda suka karatun ba a dora su ba sai a dora shi shikenan ɓanna yadda ta ci gaba gaba alwala ba tsarki ba sallah ko gaira zalika kenan shine malam yake cewa to sai da ilimi za a yi wa'annan abubuwa sai malam yake cewa wa kanzul la takhafu alayhi lissan habibal hamli yujadu haisu kunta ilimi mangaza ce wadda batta tsoron barayi hafifal hamli mai saukin ɗoka bai da yauni yujadu haisu kunta kana iya tahiya da shi duk inda ka ga dama al'ilmu allazi fi sadar al'insan ko allazi yusamma bil kans ilimi wanda aka harrace shine ake ce ma alkans in ilimi ba a harrace shi ba ai ba a ce mai ba a alkans yana cikin shago yana cikin almuwar a ajiye tarin littattafai amma kuma hannu ba a karantawa idan kaga wannan ba a ce mai bakans naftarig misal yau da za a ce ma mai kuɗi zai ba da bashi ina so a bani bashin miliyan ɗari ko mun kuɗin nashi sai ka ga ya ce he ka bashi ɗan lokaci sai ya tafi banki ya ɗauko wannan miliyan ɗarin don saboda yana tsoro in yi yawo da miliyan ɗarin wannan ta ɓace ko kuma ɓarayu barayi su kwaci idan kaga he ya kai an ajiye mai a banki yau da za ka ce ma mai noma sango talatin kake so bai da shi a tare da shi ya ce sai an je rumbu za a ɗauki wannan sangon talatin in zai ba da aro to amma shi ilimi a a hafifar hamali sauƙin ɗoka gare shine kanzul la tahaqu alaihi lissun ilimi mangaza ce wadda batta tsoron barayi afifal hamli mai saukin doka yujadu haisu kunta tana tare duk inda shi yau da za a ce ba na aya ta biyu ta cikin suratul fatiha kawai ka ce ar-rahmanir rahim sura ta ƙarshe ta alkur'ani mai girma aka kamo daga suratul fatiha ka ce suratul nas to haka shi mai ilimi yake dan shi yasa a nan wannan baitin yana karantar da mu mahimmancin harda mutum ɗalibin ilimi tun yana yarintar shi ya zamanto mai ba da hazaƙa ne da ƙoƙari wajen hardace ilimi don saboda magabata haka ne halin magabata suna hardace abubuwa daga cikin magabata wani rahimahullahu ta'ala yake cewa alaika bil hifzi duna al-jam'i fil kutubi ka ringa harra ba tare littattafan ba kaɗai fa inna lil kutubi afaqun tufriquha dan saboda su littattafan nan akwai wata annoba tana iya zauwa ta raba ka da su fannaru tahriquha wal lissu yasriquha wal fa'lu yahriquha wal ma'u yagriquha fannaru tahriquha wuta tana iya kona wannan littattafan nan gobara wallisu ya surkuha ɓarawo yana iya sace wannan littattafan naka walfaru ya harkuha inda kake so ka karanta ɗera ko ɗan ƙarya yana iya gwiwuye wajen walma'u ya gurkuha ruwa yana iya cinye wannan abun ko kuma daga ruwa ya zubi musu rubutun ya baci ga baki ɗaya ina amma kuma inda a cikin zuciyarka ne ka harlace kenan kaga ba yanda za a iya sata ba wanda zai zo ya ce ma ya sace ma suratul nasi a kanka ko kuma ya sace ma suratul fatiha a kanka idan shine malam yana gwada muhimmancin harda shine yake cewa wa kanzun la takhafu alayhi lissun habibal hamli yujadu haisu kunta kenan mangaza ce wanda ba ta tsoron barayi mai saukin ɗauka yana samuwa a duk inda kake so kenan shine ولا يمكن أن تتصور أن شيئا يوجد مع الإنسان في كل أحواله سوى إيه babu abin da a duniya in ji malam ya ce za a same shi tare da mutum a kullum a kowane yanayi siwa ilm in ba ilimi ba ilimi ne wanda kullum yana tare da kai barantana in ka sa tsoron Allah a cikin wannan ilimin barantana kuma hallu in ka saba yin wannan abu shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karantar da mu a cikin wani hadisi duk lokacin da zan yi karatu ko muke so mu san ilimi na addini ko muke so mu yi wata bauta to mu ringa ɗaukan wannan abin daidai ƙarfin mu daidai ƙarfin mu kan mu kwari kan mu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ka ɗauki abu wanda kullum zan ka iya yi ba ka ɗauki abu da yawa ba wanda sai jeji-jeji zaka iya yi naftarin misali sallar dare da a ce kana yin sallah raka a goma sha ɗaya ko sha uku kullum da daddare ba ka iya yi ba kullum da daddare sai in ka yi subdu subdu ko kuma zaka yi ladi ladi ko litinin litinin ko talata talata ko juma'a juma'a wanda zai ringa yin raka'a guda ɗaya kullum da daddare ya fi kalada annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa adwamuha wa in qalla wadda aka dawwama ana yi komun karancinta da shi ya mutum karatun alkurani zaka yi bari zari idan ga ɗaukan daidai ƙarfinka wanda kullum zaka iya yi sai ka ga har ta zamna duk lokacin da zaka ce ka ɗauki abin da ya yi ƙarfinka to sai ka ga har rabbar ta zama shi kuma ilimin ana so a harrace shi ko baka harrace shi ba in dai kana karantawa kullum to shine daga an waye gari sai ka ga kai ma baka san lokacin da ka harrace wannan abun ba wani likita yana gaya mana cewa wani tsoho ya shiga urgence ya shiga koma da aka yi shi urgence komi bai sani amma duk mai kadda zai je ya saba da aska sai ka ji a ce la haula wala quwwata illa billah kawai maganganun da yake hudi sati yayi bai san inda yake ba bai san wane ba bai san matar shi ba bai san iyan shi ba ga sunan bai san yan uwan shi ba amma magana da mai gadi zai kawai ya saba la haula wala quwwata illa billah dan saboda ya saba da wannan abu shi da ake so mutum ya saba da aikin alheri ko mun kaɗan in shi adwamuha wa in qalla almalu ma yujad ilimi bai su- ma dukiya ba ta tare da kai da kowane yaushe ko mun kuɗinka akwai inda zaka je babu da dukiyar ba ka je da dukiyar ba amma shi ilimi dole zaka je da shi wal auladu yara ba ka je da su ba amma ilimi zaka je da su ma yujadun wai lasiya man idza da halkal kabar idan ka shiga cikin alkaba kabar shikenan wannan dukiyar ta ka ta tsaya ta komo sai zancen raba gado yaran naka sun komo wanda Allah ya kaddara ne zai ringa ma addu'a in ka ba su tarbiyya ta kware ilimi shi kuma da abin ka zaka shi ya ce man rabbuka cika karanta ka san tauhidi a duniya sai ka ba da amsa rabbi Allah ma dinuka ka karanta ka ba da amsa sai ka ce dinul islam man nabiyuka ita ce nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda tun duniya ka karanta ba sai in ka mutu ba a koya ma aikin banza ne zan mu gani a al'ada an an binne mutum sai a ringa karanta mai in namiji ne ya abdallah idza sa'alaka al-malakani an rabbuka an rabbuka kaji ba an tazo kuma a ce rabbuka maimakon a ce an rabbika ma faƙula da kuma allahu rabbi ai ta karantawa ya abdallah wa idza sa'alaka al-malakani ma dinuka faƙul lahuma diniyar islam wai mutum ba a koya ne ba baka koya ba da ranka sai in ka mutu za a koya ma wannan abin na kuma mala'ikun suna nan zaune sun fara aikin su tuni tun da aka sa ka cikin kabarin suna jiran malam sai ya koya ma sannan kai zaka bada amsa kaga wannan abun fa ya kamata mutane su diba daga an sanya mutum kabari aka ce kabari yake matse mutum ku nema mai gafara ku ringa cewa Allahumma sabbithu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ba ku tsaya ba kuna ta karanta mai kuna koya mai ku koya mai tun duniyar mana ko ku gaya ne ya je ya koya a duniyar mana an mace ce ya kaji an ce ya amatalla wa idza sa'alakil malakani an rabbuki faqula faquli lahuma duka mala'ikun suna zanne suna jira to kaga duka ne ma an zalallahu biha min sultan abinda aka ce kawai a ma mamaci addu'a ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka bashi dama na ya amsa wannan tambayoyin da mala'iku za su mai ya Allah ka yarwata mai a cikin kabarin shi ya Allah ka sanya kabarin shi raudatun min riyadil janna haka ake so a mamaci addu'a kenan ka gani ba ka je da dukiya ba ba ka je da 'ya'ya ba wannan ilimin da ka karanta na addini da shine zaka je za a ma tambaya akan shi sai ka ga wanda bai yi ilimin ba wanda ba ruwan shi da bauta ma Allah wanda ba ruwan shi da sallah a lokaci barantana wanda yake wasa da sallah amsa tambaya na ba shi wahala wanda kuma bai wasa da sallah da gaugawa zai amsa addu'a zai amsa wannan tambaya dan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi ingantacce awwalu ma yuhasibu bihi al-mar'u yawm al-qiyamah as-salat a ranar al-qiyama ba gabari ba ma farkon abin da za a fara tambayan mummuni shine za a ma mutum hisabi bawa sallah iza salahat idan wannan sallar ta gyaru sai a ma mutum lissafa su ba abin cika mai wannan abu Allah sa sallar mu ta gyaru in ta ɓaci to nan ne matsala to ba ka je ba da iya ba ka je ba da yara zaka je da ilimin da kai na addini da aikin da kai na addini فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى محل شاهد هنا eh mala'iku in sun tambaye mutum an baka sani ba sai su ce ma alimta wa ma daraita baka sani ba kuma Allah baka iya ba sai su mai wata nuka su mai wata sunushe shi su mai wani bugu a cikin hadisi na manzala ce duk abin da yake cikin ƙasa sai ya ji wannan ƙaran na ihu da wannan mutumin zai yi a cikin kabari banda mutum da aljani shine wanda suke kusa da makwantai wata ran kai su ga dabbobi ba a yi komi ba sun huto da kudu ولربما صوت شخص sa- suka suka ji sun ji wani sauti ne na wani an nushe shi wai yazu billah suka wuta da gudu idan shine malam yake karantar da mu akan cewa tun matuƙa muna numfashi tun matuƙa ba mu mutu ba to hanya a buɗe take ta sauraron ƙalar lahu da ƙalar rasulu mutum ya ringa ba da lokacin shi yana neman ilimi yana neman ina Allah ya ce ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake ce idan shine malam yake mana wa kanzul la takhafu alaihi lissun lissan habibal hamli yujadu haisu kunta يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت شي علم يزيد بكثرة الإنفاق منه ينا قاروة ديو بعد شدكك إن كيما كاسني كباوني تو علم سي قارو وينقص إن به كفا شددت إن كما بك بعد شكيما باروك كما ولي نصيحة to ilimin sai ya ringa ragewa ma naka shine al'ilmu bi ta'allum shi ilimi dole sai da koyar da shi shine annabi kuma ko da aya ɗaya ce ka sani ballighu anni walau aya kai aya ɗaya da ka sani kana ga kai wani jahili jahili ne kai kuma malami ne a wani waje wannan addu'o'in da ka sani na shiga ban ɗaki kana ta gani mutane suna shiga bayan ɗaki ba tare da addu'a ba koya musu wannan addu'a ya zama to ma sadaka jariya bayan mutuwarka kaga mutane kawai suna abubuwa hawan abun hawa babu addu'a sa kaya babu addu'a koya ma mutane wannan addu'o'in da ka sani kai ma sai ka samu lada kuma allo su zama sadaka jariya naka idan malam yake cewa yazidu bi kasratil infaqi minhu haza min fada'ilil ilmi yana daga cikin falololi na ilimi yana karuwa in kana bada shi annaka iza bazzaltahu yaji idan kana ba da ilimi ilimin sai ya ringa karuwa yani iza allamtahu ila al-akharin idan ka koya ma wa insu bi iznillahi da iznin Allah yubarik fi hadha ilm sai Allah ya sanya albarka a cikin wannan ilimin fa huwa karrawd in nazala alayhi al-gais wa huwa ta'lim zada shi ilimi kamar ruwa ne in ya sauka a saman shibka idan kaga dole garka za ta yi kyawu dole garka za ta ringa kamshi wa yazidu bi sababu barkati hazal wahyi kuma hallo ilimi in kana bada shi yana karuwa da sababin albarka ta wahayi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne wanda muka aiko ma zuwa gare ka mai albarka a cikin suratul sad fa ma ta'khudhu minhu duk abin da kake dauka na ilimi wa huwa nur to wannan haske wa hadha shay'un mubarak wannan abu ne mai albarka kenan shine malam yake cewa yazidu bi kasratil infaq min nan ba ɗaya bane ba da wanda yake yana da ilimi yana badawa da wanda bai da ilimi yana da ilimi kuma hannu bai badawa aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi idan labudda an yamshi bihi fin nasi kaman masalahu fi zulmati laysa bi kharijin minha dan dan shi yasa ba so mutum ya zama marowaci in yana da ilimi ya ringa ba mutane Allah subhanahu wa ta'ala zai biya shi sai malam yake cewa falau zukta min halwahu ta'man da a ce mutum ya ɗanɗana daɗin ilimi la'asarta ta'alluma wa hatta da mutum ya yi ƙoƙari wajen neman ilimin da wajen bayar da ilimin kuma hallo ya yi ƙoƙari wajen matuƙar ƙoƙari a nan malam abin da yake karantar da mu akan cewa asarta ta'allum ala duniya wa hatta fi basil ilmi wa ta'alim al-akharin wai da ka san halawar ilimi da ɗanɗanon da ilimi gare shi na daga imani da aiki na ƙwarai da an halar da wa'insu da daidaita wa'insu la'asarta ta'alluma washta hatta yani ka an ya kudu daga kamar malam yana so ya ce mani ya ɗalibar ilm ya ɗalibin ilimi ishtahid fi tahsilil ilm ka yi ƙoƙari wajen neman ilimi wa bi iznillahi kuma da izinin Allah madaukakin sarki سوف تجد لذة العلم زكا سامو دادن wannan ilimin wa iza wajadta lazzat ilm idan ka samu wannan dadin na ilimi sawfa tashtahid fil ata'i zakka yi kokari hallo kai ma wajen bada shi dan saboda ka san muhimmancin shi wal bazal wa nafa'ul akharin da ka rinka taimakon wa'insu fa yanbaghi li talibil ilm ya kamata ga dalibi na ilimi an yu'allima gairahu da yayi kokari ya sanar da wani shi khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu haka manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairu shine wanda ya koyi al-qur'ani kuma hannu shi ma ya sanar da wa'insu sai ka zama to cikin khairun nas kenan ka zama daga cikin mafi alkhairin mutane kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi وتنهون عن المنكر idan shi ne ma da yake cewa walam ya shiguluka anhu hawan muta'ar da san zuciya ku bai shagaltar da kai ba ka ringa mata biyayya wala duniya kuma da duniya ma bata shagaltar da kai ba bi zuhuri ha da kyalkyalinta kutinta haka fitinu idan ma da yake cewa iza zukta min ta'amahu wa alimta al-akharin idan kadan da ilimi da kuma karga sanar da wa'insu to bi iznillah ma taftatinu fil jari ba ka samu fitina ba a cikin wasa kuma malam yana zance akan cewa in kana da ilimi ka sanya tsoron Allah a ciki to Allah zai bude ma hanya ta bautar shi shine malam yake cewa a baiti na goma sha biyar wala an haka anhu ani quraudin ولا حجر بزينتها كبلتا ولا ألهاك يعني لم يشغلك جمال الأرض من الحدرة وما فيها من الأزهار دا كالكالن دا كمشي نقصا ko na garka bai hana ka ba zuwa wajen wannan ilimin malam anan ya kawo arraud ne don saboda ya yi bayani akan mahimmancin ilimi so da yawa zaka samu ɗalibin ilimi lokacin zuwa karatun shi ne sai wani abu ya gitto min ko kuma waɗansu daga cikin wanda suke zama tare da shi za su tafi wani waje kuma in aka je wannan wajen ba wata ƙaruwa za a yi ba sai su ja shi sai su tafi wannan wajen kenan su ba zuwa suke ba kuma har shi sun mai bi babu akwai wannan ana akwai wata kissa ta ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya tun yana ɗan yaro Allah ya shigan shi da rahama kafin ya balaga famun shi sai suka yi niyyar fita zuwa ga sorti su yi nusaha laraba suna da irin wannan abubuwan a ɗan je garka a ɗan wuni a yi shanjama na kilima sai a dawo za su tafi 'yan gidan nasu wa kanu fi dimashq a dimashq ne kuma ana zancen dimashq can hunaka al'amakin fi ahsan ma yakun akwai garake akwai ɗabi'a natural komi da komi wa qala lahum sai ibn tamiya yace ubaddil an abqa ni banna tahiya tare da ku na so in zamna suka yi suka yi da shi yakiya sai suka tafi falamma zahabu lokacin da suka tahi wa raja'u suka dawo to bada'u yugayiruna irin wannan baka tayi waje ba sai a yi tama muka ci kaza muka ga kaza muka yi kaza dan dan shauki na haushi ya kama ka ra'ayna kaza wa shukna kaza wa fa'alna kaza qala lahum sai ya ce musu qad zahabtum kun tafi wannan sortin kun more kun ga kaza kun ga kaza wa ma jitum bi shay to da me kuka zo eh suka yi shuru eh ce lakin ana fi giyabikum amma ni lokacin da kuka tafi banna nan na tsaya hafistu kitaba kular hafistu kitaban nahu na harrace littafi na kaza na harrace littafin nahu to kadiba ka gani su sun tafi wannan nusaha sun dawo ba su zo da komin ba sun ga kaza sun ga kaza abin ya tafi shi kuma ya harrace littafin nahu idan kaga littafin kuma yace yana zaune a saman kaina to kaga shine inna ahna ishatun qadaituha zahabat lazatuha wal ismuha kullum ya kamata mutum lokaci zuwa lokaci akan son mutum musulmi ya zama to mai tunani ne wannan abun da zan yi da mi zan karu ba wannan abun in na tafi mi ne zai kara ni wannan ba yana nihin ba cewa ɗalibin ilimi baya zuwa ya dan huta a'a ana yin rauyihun nafsu ba da sa'a wa sa'a amma ya zamanto kan rayuwar taka ta kasance kullum a shan iska ana shan zuwa shan iska lokaci zuwa lokaci amma a ce rayuwarka kullum a shan iska zata ida kenan kaga baka zo ba dan shan iska li anna la rahata fil dunya illa fil janna babu hutu a duniya sai hutu yana aljanna kenan wal hayatu kifahun ita kuma rayuwa gwagwarmaya ce kuma da aka halitto ka ba don wannan hutun ba na kullum na hutun na lokaci zuwa lokaci ne wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun mutum ya ce bauta ba ya zo duniyar nan ba ka ringa yi kana tunawa amma duk da wancan an ce wala tansa nasibaka minad minad duniya amma kadda ka sanya duniya kawai akbaru hammika اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا إذا شيني ما نيكتوا ولو ألحاك عنه عليك رود ولا حدر منفسر حدر بمعنى البكرة العروسة المزينة بزينتها كفلتا دا وني سرتي دا وني وليوا بشماتي كبا دا وتا إماتا ميكاو ميأيبو بتشماتي كبا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت ما يكي تشوى فقوت الروح أبنت الروح ها أرواح المعاني شين متن يسامي روحي نمعاني كنا إلميني أبنت الروح أبنت الروح إلميني وليس بأن طعمت ولا شربت باتي دشا بني بسوني أبنت الروح أتي دشا أبنتي لنا البطل shi kuma arruh tamuhu al'ilm duk lokacin da shi ne muka karanta mana yake cewa a cikin baiti littafin da muka yi da nan nuniyatul busti da a ce mutum yana tsaka ido-ido na ruwa kuma hannu ba ruwan shi da neman ilimi malam ya ce mai ishirwa ne duk da gaya a kusan idon wannan na ruwa amma mai ishirwa ne ya ce kuma da a ce kana cikin sahara ishirwar ta zo ma to kai ba mai ishirwar ba ne batun da kana da ilimi idan shi ne yake cewa wa qutun ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta yani idza aradta haqiqatul jasad yamtali'u quwwa wa yamtali'u nasa'a wa yamtali'u jamalan fa jamaluhu bil ilm in kana son ranka ya samu karfi ya samu nishadi to ka sanya mai ilimi in kana son ilimi in kana son kyawu to ka samu ilimi laisa jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamala ilmi wal adabi ba kyawu bane ba kyawun kaya da hula ko kuma kana ta haskakawa kana ta sanya turare a kyawu shine kyawun ladabi da kyawun ilimi wa mal hasnu fil fata sharfan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wa hala'iku ina amfanin kyawu a cikin mutum in wannan kyawun bai kasance ba a halayen shi kuma hannu a tafiya shi idan shi ne malam yake mana zance akan cewa in kana son hakika na jamal in kana son ruhun ka ya cika to shi ne ka sanya mai ilimi ƙutun ruh yani ta'amun ruh abincin ruhi ruhul ma'ani bi ma'ana al'ilm alkitabu wa sunna wa hibzul mutun wa gaira zalika idan mutum ya kama alkitabu wa sunna da sauran ilmummuka wanda suke da amfani kenan wannan shine mutum mai ilimi fawasiquhu wa husbil jiddi fihi sai mala yace to tunda ka ji wa'annan abubuwa fawasiquhu bi ma'ana faharis alayhi kai kwadayin wannan ilimin wa husbil jiddi fihi kuma hallo ka kama wannan ilimin da kokari fa in aqakahu Allah in tabata idan Allah ya baka wannan ilimin to ka amfani kenan shine yake cewa aljidd bil jidd wal hirman bil kasb da ƙoƙari ake samun matsayi kuma hannu da ragwanci ake samun kasala a wannan baitin malam yana bayyana mana akan cewa lalle ilimi kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa in atakahu Allahu in tabata wa fadlur rabbani kuma hallo fadala ce ta ubangiji yu'ti man yasha yana ba wanda ya so imanin wa yustahsan wa yustahabbu ana so ana kyautatawa ana so mutum ya ringa yawan adda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi mai amfani wa qur rabbi zidni ilma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam 'allama al-insanu ma lam ya'lam subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana malan yana mana bayani akan cewa ilimi kenan minna ne ilahiyya fa in ataka Allah idan Allah ya baka wannan ilimin in tabata bihi bid dunya zakka ci moriye shi a duniya wan tabata bihi fil akhirah kuma hakko zai amfane ka a lahira fala tabgi badalan wala tabgi tahwilan anil ilm kada ka nemi wani abu sama da ilimi ka nemi ilimin farko tukun fala tashghulka dunya wala yashghulka al hawa al muta kada duniya ta shagalce ka ya kamata a ce a cikin sati kwana bakwai kana da kwana ko da guda ne na neman ilimin duk kasuwancinka ya kamata a ce a cikin awa 23 hudu kana da awa ko da ɗaya ce ta neman wannan ilimin kadda ka bari wannan abun ya barka la tuti hawaka kadda ka biya san zuciyarka yani law arafta ilma da ka san ilimi haqiqatan sani na haqiqin lam tuti hawaka da baka bi san zuciyarka ba wala za'abta ila al-halaqati da ka je zuwa ga wajen halka halka wajen karatu wala sami'ta al-qur'ana da ka ji al-qur'ani mai girma wala qara'tahu kuma da ka karanta al-qur'anin nan mai girma wala sami'ta al-mawazi wan nasa'ih da ka ji wa'azi wa'azi da ka ji nasiha nasiha ala bi zikrillahi tatma'innul qulub malam yake cewa yayi iktibasi da aya al-qur'ani yake cewa da ambaton Allah ne zuciya take samun nutsuwa Allah da kan shi ne ya faɗa haka nan da sai lokacin da kake zuwa wajen majalisi na ambaton Allah hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutanen da suke zama a wajen wajen wata zama wani zama ko wata fada ba su ambaci ba Allah a wajen ko ba su ma annabi salati ba sai ya kasance hasara ne a gare shi ranar tashin alkiyama in Allah ya ga dama ya azabta su da wannan hasarar in Allah ya ga dama ya gafarta musu dan shi yasa ake so dan ka huta daga cikin wannan hasarar duk lokacin da ka zamna a wani wani majalisi wata fada kafin ka tashi yi kokari kai kafaratul majlis yi kokari kai kafaratul majlis subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati dan shi yasa larabawa suna da wani abu na al'ada wanda ga kai wani abu a ce salli ala rasul sai a tana maka daga kai wani abu na mamaki a ce kai wani salli ala rasul sai ka ji mutum ya balarabin ya ce Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad idan kaga ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati idan shi ne malam yake bayani akan cewa fa wazibuhu ka kiyaye ka yi kwaɗayin wannan ilimin wa husbid jiddi ka ɗauki wannan neman ilimin da ƙarfi da ƙoƙari fa in a tsaka hullahu idan Allah ya riga ya baka wannan ilimin in ta ba ta to zaka amfani a duniya kuma har to zaka amfani a lahira abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ma mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba marasa lahiyar mu lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kan mamatan mu ya gafarta musu Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين